الرحيم الثانية ترتيب الحاضرتين وواجب شرطا على من قد ذكر ترتيبه حاضرتين إن قدر في البدء والأثناء في المعتمد يعيد من نكسه للعبد لو جهل ومن سها معذور لو جاهلا نعم لو جاهلا ومن سها معذور يعيد في الوقت وذا المشهور وشرط ينتفي لضيق الوقت فشر خيتي بذا يفتي
بهذا يفتي ko بذا يسام
بهذا yau
فشر خيتي بهذا يفتي
ci gaba
الثالثة ترتيب الفوائد في أنفسها na
وواجب وليس شرط إن ذكر ترتيبه فوائد إذا قدر أريد في أنفسها لو كثرت أو ضاق وقت لا بما قد حضرت خروج وقتها الفراغ عنها لذاك لا يؤيد شيء منها
to إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، أيو الخميس sha hudu ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara na da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da uku ga watan tara miladiyya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara dubu biyu da ashirin za mu ci gaba da darasi na uku a cikin wannan littafi mai albarka da muka fara karatu mai suna bau'ul musalli wanda babban malami ya rubuta shaihu al'allama al-bahar al-ustaz allamata sudan abu muhammad abdullahi bin fodi bin muhammad rahimahullahu ta'ala a satin da ya gabata mun tsaya ƙarshen matsala ta farko da ya ce zai yi bayani akan abin da ya shafi qada'ul fawa'id yace akwai matsaloli kusan guda biyar matsalar farko hukumu qada'il fawa'id hukuncin ramu sallah wadda lokacin ta ya riga ya fita mun ji maganganun malamai akai ko to matsala ta biyu ita ce za mu karanta a yanzu shine hukuncin tartibul hadirataini hukuncin jeran tasalloli guda biyu wayanda suka halartu a lokaci daya kan zuhuraidi wal isha'aini kama azhar da la'asar wayanda ana cikin lokacinsu ko kuma magariba da isha'i kamar yanzu masalan yanzu kaga rana ba ta faɗi ba to sai ya zan mutum bai yi azhar ba bai yi la'asar ba kuma bisa ga yadda muka yi bayanai har yanzu ba su shiga cikin ƙaza'i ba ko tun da rana ba ta faɗi ba to me hukuncin in mutum zai yi ya fara yin azahar tun da ita ta farko sannan ya yi la'asar wannan dole ne ko ba dole ba ne wannan shine matsala ta biyu ta uku kuma shine tartibul fawaid fi anfusiha a inda su kuma alfawaid suke su su kadai wanda sallah biyu ne ko uku ko sama ga haka amma gaba ɗayansu lokutansu sun fita to sun ma in ka zora masu za ka yi su ne tartiban a jere ko ko kana iya farawa da duwa da ka ga dama shi ma za mu ji wannan insha Allah sannan tartibu menene fawaitul menene yasirul fawaiti ma alhadira dan kuma sallolin yan kaɗan lokacin su ya wuce amma ba su da yawa shine ba su wuce biyar ko shida ba akwai sabanin malamai wasu na cewa yasirul fawaiti hudu ne wasu kuma na cewa biyar wanda dai za mu cimma matsala ɗin to sai zan kuma yanzu ga wata sallah ita kuma ana cikin lokacinta shin za ka biya bashin ne ko ko za ka yi wannan da lokacinta ya zo sai matsala ta biyar ta ƙarshe shi ne kaifiyatu bara'atin zimma e, sifa yadda mutum zai barrantar da kansa daga abin da yake ana bin sa amma kuma bai san adadin abin da ake bin sa ba wannan so tari yana faruwa ana bin ka bashin salloli amma ka manta nawa ne to ya za ka yi ka biya to shine duk malamai sun yi bayani babu abin da ba a yi bayani ba Allah ta'ala ya taimaka to Sheikh Abdullah rahimahullahu ta'ala yake cewa al-mas'alatu thaniya wannan ita ce mas'ala ta biyu tartibul hadiratayn jeranta halartattun salloli guda biyu wanda wuri biyu ake samun su ko dai azhar da la'asar ko kuma magariba da isha'i su kaɗai ne alhadarta ne su kaɗai ne salloli guda biyu inda suka yi tarayya kamar yadda muka yi bayani a wancan darasi قال المصنف رحمه الله تعالى وواجب شرطا على من قد ذكر ترتيبه حاضرتين إن قدر آه ترتيبه إيه. كون غنشكو وانشان نفرقا أجز البيت to shine mubtada eh wa tartibuhu hadirataini jera sallolinsa guda biyu waɗanda suke halarce to sai ka koma baya wajibun to jera ta sallolin nan wajibi ne alaman kadi zakar amma ga wanda ya riga ya tuna kuma in kadar idan ya samu ikon ramawa din eh saboda mutumin da ga azahar ga la'asar ana cikin lokacinsu to mala ya ce wajibi ne kuma wannan wajabci sharɓan akwai wujub na sharaɗi akwai kuma wujub wanda ba na sharaɗi ba duk sanda ka ji an ce kaza wajibi ne bisa ga sharaɗi to mana in ka saba to abin bai ba in kai yadda ba haka aka ce ba to wannan abin bai ba saboda haka kenan zai fara yin azahar sannan ya yi la'asar zai fara yin magariba sannan ya yi isha'i in ya akasa ya zo ce to ai bari in yi la'asar sannan in yi azahar to bai ba ko kuma ya ce a bari in yi isha'i sannan in yi magarib shi ma wannan bai ba shi ne ma'anar wa wajibin sharɗan alaman kar zakar wajibi ne bisa ga sharaɗi ga duk wanda yake ya tuna ba mantawa ya wanda ya manta shi za a faɗi hukuncinsa tartibuhu hadiratayn tartibu shine mubtada kuma shine amil akan hadiratayn hadiratayn musanna ne wal musanna yunsabu bil ya niyabatan alil fatah to shi yasa aka ce hadiratayn ba a ce hadiratani ba saboda mi tartibu tartibuhu mazdari ne mazdari ne an gani eh shi ko mazdari dama yana aikin fi'ili bai kamar yadda za mu karanta a cikin darussan mu na nahau to sai ya ce amma in zakar kenan akwai sharuɗa guda biyu in kad zakar in kadar idan ya tuna cewa azhar dama ita ce farko sannan la'asa kuma yana da ikon yayi su din banda inda ya zan baya da ikon gabatar da azhar sannan ya yi ya yi la'asar kama kila an tilasta shi kila ya haɗu da wasu 'yan ta'adda ya ce zai yi sallah a zahar da la'asar suka ce to basu yadda shi fara da azahar ba sai dai shi fara da la'asar in kuma bai fara da la'asar din nan maza su kashe shi to nan malamai suka ce yana da damar shi fara da la'asar din saboda bai da iko saboda kubutar da rayuwarsa idan ya gama sai shi azhar kuma wannan filbadai a farkon farawa ne misali ya fara la'asar sai ya tuna da cewa to ai bai yi azhar ba to sai shi yanke ta in ya yanke ta tunda bai riga ya yi nisa ba sai shi sai shi sake ikama ya yi ainihin azhar sannan ya yi la'asar wal asna'i ko ko ya kai tsakiya ita la'asar din ne ko da ya kai tsakiya to la'asar din dai ta lalace shine mahallin shahid eh kamar yadda zamu karanta wasu malamai suka ce ya mayar da ita nafila wasu kuma suka ce a'a kawai yankewa zai yi ita ma mas'alar tana nan tafi a gaba to sawa'un dai a farko ne ya tuna ko ko a tsakiyar sallah fil mu'tamadi gazance wanda yake abin dogara kai balma ko da ya kare la'asar din sai bayan ya sallame la'asar din sai ya tuna to ai akwai azhar to sai la'azar din ba ta ba sai ya tashi azhar iya yi azhar sannan ya maimaita la'asar wanda abin da malamai suka faɗa kenan wanda duk sharhin wayannan mas'alolin zai zo nan gaba shi yasa yace yu'idu man nakasahu eh duk wanda ya sun koyar da wannan tartibin to yana maimaita shi lil abadi har abada ko bayan shekara ɗari ne eh in dai kai yi la'asar sannan ka yi azahar to ita azahar ta yi amma dai la'asar ba ta yi ba dole sai ka sake wannan la'asar ɗin shi ne lil abadi in dai akwai rayuwa babu abin nan babu ƙayyade iya adadin kwanaki ko shekaru to shi ma wannan yana da mahimmanci sai a kula da shi sai ce lau jahilan ko da ko ya yi haka ne bisa jahilci shi jahili ne bai yi karatu ba kuma bai tare da malamai sau da haka a iya jahilcin shi sai ya ɗauka da azahar da la'asar kowace an haga dama ana gabatarwa akwai waɗanda su zalika mablaguhun min alayli to sai ya yi la'asar bayan ya yi la'asar sannan daga baya sai ya yi azahar ko ya yi isha'i sannan ya yi magarib to shi ma zai sake har abada duk sanda ya je wa'azi to la'asar din nan sai ya sake ta isha'i din nan ita ma sai ya sake ta a nan yana cikin wuraren da jahilci ba uzuri ba ne akwai wurare talatin da uku ne ko da wani abu haka ko da uku ne ko da shida da malamai suka ce wa'annan wuraren ga shari'a jahilci ba uzuri ba ne to wannan yana ɗaya daga ciki akwai wani malami da ake kira baharam ɗaya daga cikin almajirai na shehu khalil mai muktasar duk sai ya rubuta ma kasida ya waƙe wa'annan wuraren ya waƙe wuraren kusan guda talatin da wani abu eh almasailul lati matsalolin da aljahalu laisa uzura aljahalu laisa uzura kasancewa wai ba kai karatu ba kai tun sadda ka tashi a duniya ba ka taɓa jin an karanta cewa kaza ɗin nan haka yake ba to wannan ba uzuri ba ne to wannan yana daga ciki mutumin da ya ɗauka ana iya gabatar da la'asar sannan azhar ko ya ɗauka ana iya gabatar da isha'i sannan magariba ko bayan shekara ɗari ne duk sanda labari ya zo mai tuzi don la'asar ɗin ba ta yi ba kamar babu take yanzu in kuma ya mutu ya tafi a matsayin wanda bai yi la'asar ba kuma Allah zai mai hisabi a bisa ga wannan jahilci suna dan da yawa kamar mutumin da ke rayuwa wurin da ya kamata ya ɗauki littafi ya je wurin malamai ya yi karatu sai ya tiya sai zo yana tabauta Allah ba daidai ba to duk abin da ya yi ba daidai ba ba uzuri ba ne ba hanzari ba ne Allah zai kama shi da laihin wannan abu sau haka ba ko ina ne wai zaman baka sani ba shi kenan zai iya zama wa hujja wai ni ai ban sani ba to ai ga malamai nan inda zaka je ka ɗauki littattafai ka je su karantar da kai addini ko ba haka ba tunda an ce wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi wa yas'al al ulama to an riga an baka kofa ai qur'ani kuma ya faɗa ko da kai ba malami bane fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamu bil bayyinati wa zubur to kuma shikenan kai ka zo wai saboda neman abinci da neman to wai har ka mutu baka iya sallah ba baka iya alwala ba baka iya ababe da dama shuruɗu la ilaha illallah duk baka san su ba to wannan in kan mutu a haka to shi Allah zai ma azaba zai maka zai maka azaba eh wannan tasirin tana da muhimmanci kware da gaske hmm? in ka zo ka saurari kodin ba sai ka ji ba ko ba an faɗa ba to wa man saha ma'azuru wanda kuma shi mantawa yayi to shi an masa uzuri eh an masa uzuri wanda ba wa uzuri ba wanda ya da gangan da kuma jahili allazi jahila al-hukuma shi laysa ba'zuran haka kuma wanda ya gabatar da la'asar akan azhar ko ya gabatar da isha'i akan maghrib shi da gangan to waɗanda su biyu duka ba su da uzuri komai tsawon lokaci to su za su saki za su sake ta biyu amma na uku shi ne allazi saha shi lam ya jihalil hukuma shi ya san da hukuncin amma mantawa yi ya san cewa azhar ce sannan la'asar magarib ce sannan isha gaba sai ya samu sahau yammanta kwata-kwata to shi malamai suka ce yana da uzuri idan ya yi la'asar sannan ya azhar eh ko ya yi isha'i sannan ya yi magarib da shi ma yana da uzuri amma shi ma da sharadi yu'idu fil waqti in akwai lokaci ya sake ta biyu shi wannan ma'zuru eh uzurin da an kai mai bai da zunubi eh amma idan akwai lokacin ita wannan sallar da aka ce ya sake to zai sake ta eh kamar masallan yanzu bai yi azhar bai yi la'asar ba kaga akwai lokaci muwassa to sai la'asar sannan yi azahar don sai maimaita la'asar da mantuwa ba shi da zunubi in kuma bai tuna ba sai da rana ta faɗi kuma shi kenan to shi ne ma'ana uzuri shi ne ma'anan ma'azu bai tuna da cewa wa la'asar ya fara gabatarwa ba sannan azahar sai bayan rana ta faɗi kaga duk lokutan sun fita to shi ai masa ne kuma ba sai ya sake ba wazal mashhuru wannan kuma shi ne abin da yake ya yi shuhura a mazhaba shi ne zance wanda ya kamata a dogara gare shi wannan tafsilin da an kai yake cewa wa shartu yantafi li dhiqil waqti a nan wancan sharaɗi da aka ambata wa wajibun sharɗan kun tuna shi to wannan sharaɗin mala ya ce yan tafi ya koru lidiƙil wakati a lokacin da lokaci ya yi ƙunci abin da yake nufi a nan nan kuma abin da ya rage rana ta faɗi kila bai wuce mintunan da za a yi ɗaya daga cikin azahar ko la'asar ba iya mintunan da kila bai wuce a yi raka a hudu rana ta faɗi ba kaga nan sallolin ba za su samu shiga ba sallolin ba za su samu shiga ba to a irin wannan yanayi kamar mutumin da misali ya manta da azhar ya manta da la'asar bai tuna ba sai dab da magarib rana da batun faduwa amma ba ta faɗi ba amma akwai lokacin da zai iya yin raka a hudu lafiya lau kamun ta faɗi to a irin nan wancan sharaɗin ya koru eh sai ya yi la'asar in ya yi la'asar sannan ya yi azahar ko kuma magarib saurara matsaloli ne da ya kamata ku ba da hankali sosai ko kuma magarib da isha'i bai tuna ba sai dab da bullowa alfijir sai tuna da ni yana cin abinci bacci ya kwashe ba ban yi magariba ban yi sha'i kuma ga alfijir kaɗai ya rage ya fito to yanzu akwai kimanin yin ɗaya daga ciki ko da raka a uku ne ko hudu to anan shi ma sharadin tartibin ya faɗi sai ya gabatar da isha'i sannan ya yi magarib kamar yadda aka ambata ga azhar da lasa me yasa lidiqil waqti saboda lokaci yayi ne ya riga ya yi kunci balma fashabra khaytiyu almaliki ka taba jin sunan shi fashabra khaytiyu al'imam a shabrakhiti bai haza yufti da wannan magana yake ba da fatawa duk sanda aka yi bai fatawa da ita yake ba da amsa babban malami ne dan malikiya ne kuma yana cikin malaman da suka rubuta sharhi ga muktasa akwai sharhi na ashabrakhiti na na na na, na muktasar kuma yana cikin shuru na muktasar wayanda ake ji da su yana ciki yana daga ciki don kusan muktasar da sahihul bukhari da alfiyatu bin malik kusan ba wani littafi da ke da shuruhu kamar su suna daga cikin littattafan da malamai suka yi wa hidima kowane daga wanda zaka ji an ce yana da sharhi 100 sai 150 sai 200 Allah ya samu littattafan albarka alfiyatu bin malik tanahau da kuma sahihul bukhari da shi wannan littafi na mukhtasaru khalil ba littattafai waɗanda suka gamu da hidima ta malamai kamar su to da aka sharhohi da aka yi wa mukhtasar suna da yawa na da yawa sun fi ɗari ba to malam ashabra fiti yana daga ciki yana daga cikin waɗanda suka yi sharhi kuma kusan yanzu dai ba na ganin na daina ganin sa amma na samu wata nuska cikin littattafan mahaifinmu tsohuwar nuska na shi amma kusan yanzu dai hatta wallahi ni ban ga sun ɗora littafin ba kuma na yi ta bincika wasu ce mai ai littafin ya bata amma sharhi ne mai kyau ya daga cikin malaman malikiya waɗanda ake ji da su ƙwarai da gaske to Allah ta'ala ya taimaka sau da haka ya yi hidima bayan haka kuma ya yi sharhi ga arba'una hadith al'arba'unan nawawiya shi ma ya yi mai sharhi shi ma yana da mahimmanci kwarai da gaske duk da ya yawaita shi wanda ana samunsa kwanan baya ma na taɓa ganin sa kasuwa to almuhimmu dai babban malami ne wanda sai in kana karanta shuruhu na muktasar kake jin sunansa ba ka ganin sunansa a ƙananan littattafai irin su askari risala da sauransu sai shuruh na muktasaru khali sun tsaya daki-daki sun yi ma littafin hidima duk da wasu sun ce wai shi mai muktasar ya rubuta ne wai ba don a gane ba tun da shi ya karanta bai gane ba to aga aga da jere da bada kai wannan littafan da shi da askari kawai dai an rubuta ne da a wahalar mutane eh tunda shi ya jahilci abin kuma ya karanta bai gane ba sai ya doka kamar kowa irin sa ne eh ka san mutum yadda yake haka yake kiyasan mutane ko bai saba haka bane in ba gane ba ta malamai suka yi shuruhu na su kenan duk waɗanda suka yi sharhin su ba su gane ba aikin banza suka yi muktasar ana gane shi bana har yanzu kuma har yanzu akwai masu har da muktasar da kai ni na san wanda ya haddace muktasar da kansa min al-muqaddima ila al-khatima zai biya maka muktasar kuma a ƙasan nan yana nan da ransa hayyu to ashe kaga ba haka bane in dai baka sani ba ka tsaya matsayinka baka sani ba dama al'insanu a duhu ma jahila shi wani da zarin ya ɗauko abu ya jiwaya ya jiwaya shi kenan sai ya ta sukansa ya ta sukansa eh in ya haɗu da kai sai ce ba ai kai ta batun wani ai wannan ɓata lokaci ne je nemi umda je nemi kaza zai nemi kaza kenan sai ɓata ma lokaci ya kawo maka littattafan da ba za su mai da kai malami ba ila yawmil qiyama akwai littattafan da ko shekara nawa kai kana karatunsu ba za ka zama malami ba to ya kai abin da aka ratu shine wanda zai assala ka kai ka kaho a kanka kai ma zuwa gaba Allah ya rubuta ka shiga cikin almujtahiduna to wannan shine kuma wannan yana da wuya sai an jajirce kuma sai an je an nemi malamai kuma karatu irin wannan shine karatu shine asalin karatu shine karatu na zauri duk wanda ya zama malami tun kahuwar duniya a wannan hanya ya zama malami duk jami'o'in da a duniya har yanzu babu jami'a da ta taba yayin mujtahidi ko kwaya ɗaya babu shi ko jami'atul islamiyya ce jami'atul islamiyya ko jami'atul azhar duk wata jami'a ko jami'atul zaiduna wadda aka fara kafawa a duniya saboda shekara dubu da suka gabata ba jami'a kwaya ɗaya da ta taba yayin mujtahidi mun san ma'anar mujtahidi ko don ka a ce malami su ce kila an rena musu da wayo in ba ka ga mutum ya je ya dawo da haske to ba can ya samu karatun ba ko da ya je dama yana karatu kuma da ya dawo bai bari ba amma dai iya karatun jami'at ko da ka yi digiri na farko na biyu na uku har ka zama dokta to ba za ka taɓa zama mujtahidi ba yanzu misali ita aljami'atul islamiyya al'allama bin baz ai ya taɓa rikata ya taɓa shugabanci a kanta ko firamari bai ba amma har yanzu tun kafa ta ba a taɓa fitar da ɗalibin da ya rabin iliminsa ba ga shekul albani rahimahullah shi ya buɗa musu department na hadisi amma har yanzu ba a taɓa yaya malamin hadisin da ya kai ko ko ɗaya cikin goma nasa ko ko firamari bai kammala ba ya shiga firamari bai isuwa ba ya fita shi sa malamai suka ce al'ilmu la ya tasu bi makamin wala zamani duk inda kake in kasa ran ka yi karatu za ka yi karatu ko ba haka bane shi bai ke banta da lokaci ko zamani ba yanzu ga shehu abdullahi gwani a duk jami'o'in nan ko ɗalibinsa ma ba su taɓa yayi kamar ɗalibinsa ba mu bai je ko ina ba duk karatun da ya tsakanin nan kebi sokoto zamfara bai je ko ina ba amma duk duniya ta yarda da malami ne duk duniya shi ya rubuta littafin da har yanzu an kasa samun irinsa albaharul mahit albaharul mahit na baiti dubu hudu ne saboda wahala sai yanzu har da malaman zaure sun daina karatunsa ko malaman zaure duk malamin zauren da ka ta sama da albarun mai wallahi sai hankali ne ya tashi kowaye duk iliminsa to wace jami'a yi ko ne bai ba saboda haka kawai mu tashi tsaye mu yi karatu kar mu yaudar kanmu eh kuma wannan ilimin na zaure wannan karatukan da muke yi shi na sun kai ba ya wani abu na sun kai ba eh ko sakandare mala abdullahi bai ba amma ka dibi iliminsa da har yanzu an kasa samun malami ɗalibi ma daga cikin ɗalibansa ko kamar muhammadu bello babu muhammadu bello wanda ya cikin ƙananan almajiran mala abdullahi wanda shi muhammadu bello yake faɗa a wani littafi na shi shifa'ul asqam fi ma'rifati madarikil ahkam yace wata rana yana lisa balita tafan da ya karanta tsakanin wa'anda ya karanta wajen mahaifinsa da wa'anda ya karanta wajen kanin mahaifinsa yana nufin malam abdullahi da sauran malamai sai da ya lisa ba littafi dubu ashirin da dari uku dubu ashirin da dari uku wa'anda kawai wa'anda ya karanta a hatta wa'anda ya nazari ya yi mutala tsakanin littafan luga na hau sarfu wane ne wane ne da sauransu to kai nawa ka karanta to Allah ya sawaka saboda haka a dawo mu hanya ta ilimi abubuwan nan da kun gaje mai ta'alimi ya bara shine gaskiya eh mutum in dai bai tsaya yayi karatu ba to to shi yasa zaka ga suna condemning karatun zaure suna rosa shi saboda ba su yi shi ba kuma ba su iya yi sai su yi pandemin ɗinsa a ɓannan lokaci ne so wallahu musa kasu ce ana kashe musu kasuwa ko zalika zikira lil zakiri ka karanta ko al mas'alatu salisa mas'ala ta uku tartibul fawaid fi anfusiha jeranta kubutattun salloli a karan kansu sallolin da su lokutansu sun riga sun wuce fi anfusiha a karan kansu ma'ana ba su haɗu da alhajara ba sheku nufi da fi anfusiha to su kuma ya za a yi tun da yanzu mun ji tartibul hajara sai ne mun ji hukunci ko ya ce wa wajibin wa laisa shaqqan in zakar tartibuhu fawaitan idza qadar ya ce fawajibun wajibi ne amma walaisa sharɗan kun ga aka sa abin da aka karanta sai dai wannan wajibin ba sharaɗi ba ne laisa sharɗan iza ƙadar lokacin da ya samu iko ko tartibuhu shine dai mubtada wa wajibin shine khabar kamar yadda muka faɗa a bani asalin zancen tartibuhu wajibun abin da yasa aka gabatar da khabar akan mubtada saboda shi mubtada din yana dauke da zamirin da ke koma zuwa ga labari to ga ka'ida in mubtada yana dauke da zamirin da ke koma zuwa ga labari to akan gabatar da khabar akan mubtada saboda mi kada mubtada ya gabace labarinsa a rutubatan da kuma hukuma to shi yasa an ka gabatar da wannan kamar faɗin Allah ta'ala am ala qulubin aqfaluha afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha asalin sa aqfaluha ala qulubin saboda aka aqfaluha shine mubtada amma sai aka gabatar da ala qulubin shine khabar me yasa saboda mubtada din dauke da zamirin da ke koma ga qulub shine hadin ta wannan irin wannan matsala ce ya ce in zakar fawa'itan fawa'itan shi kuma fa'ulun bihi ne na in zakar in zakar idan ya tuna fawa'itan salloli da lokutan suka fita to wajibi ne jiranta su amma wajibin ba sharaɗi ba ne shi ma iza ƙadar in ya samu iko saboda fattakullaha mastata'at sharaɗin takalifi shine sai akwai alƙudura sai akwai iko uridu mali ya ce ina nufin fi anfusiha a karan kansu inda ba su haɗu da alhadira ba kuma lau kasurat ko da sun yi yawa ko da sun kai sallah goma ashirin talatin da ko sun kai ɗari to wajibi da ka bashe su tartiban na ba ta kun gane abin da yake nufi duk sallar da ta fara tahowa to da ita za ka fara da ita sannan mai bi mata sannan mai bi mata sannan mai bi mata haka kai ƙarshe ba za ka ɗauko wadda a gaba ka yo baya da ita ba komai yawansu haka ke nan ba sai yan kaɗan ba au ba ka wakatun kuma ko da lokacin rama su ya yi ƙunci sosai ma'ana ba ka da cikakken lokacin da za ka iya kawo su a jere saboda lokacin baya da tsawo sosai to koda ya kunci dai haka ne zaka bashe su ɗaya bayan ɗaya haka kai ƙarshe wannan wajibi ne labi ma qad hadarat amma banda inda su alfawaid din suka hadu da alhabira wadda take halarci a cikin lokacinta kamar ka tuna da jiya ana bin ka salloli kaza misali ko biyar ko abin da ya fi haka sannan ga wata sallah a yanzu ta zo ko a zahar ko la'asar ko magariba ko isha to wannan hukuncin ta daban tana da tata matsala wanda zai yi bayani nan gaba insha Allah a nan yana nufin salloli alfawa'id su karan kansu eh wanda dukkanin su kowace lokacin ta ya riga ya fita alwaqatul muhtar alwaqatul muhtar da alwaqatul daruri kowanne daga cikin su ya fita to su ne ake neman ka karama su ta fuskar wajibi komi yawansu sannan ko da lokaci kuma ya yi kunci sosai bai da yalwa to amma abin da yasa aka ce wa laisa sharɗan da zaka da zaka akkasa jiya ana bin ka azhar ana bin ka la'asar kaga azhar ya kamata ka fara da ita ko to sai ka akkasa kai at-tankis wanda ya fada a dazu hmm? yawwa yu'idu man nakasahu lil abadi to sai kai irin nan anan sai kai upside down hmm? eh ta, ta, ta, ta abin nan ta sama ta gaba sai kan mai da ita baya ta baya kan mai da ita gaba to ba sai ka sake ba sallar ta yi amma ga al alfawaid saboda haka da zai fara la'asar sannan yayi azhar to ba sai ya sake maimaita la'asar ba ta yi me yasa to shi ne ga dalili nan zai fada ya ce huruji wakati ha alfaragu anha domin ita alfa'ita da zaran aka riga aka yi ta aka sallami aka ce assalamu alaikum to lokacinta ya fita lokacinta ya fita shi yasa suke amfani da ka'idar nan wa kullu ma tu'adu minhu salatu fil waqati fala tu'adu minhu alfa'itatu duk abin da yake zaka ji an ce in akwai lokaci ka sake in akwai lokaci ka sake to in alfa'ita ce ba za a sake ba yanzu kaga an ce wanda ya attankis ya sake ko to in fa'ita ce dama lokacin su ya riga ya wuce ba hadirata ne bane to ba za ka sake ba to haka ana bin ka bashin azhar da la'asar sai ka fara da la'asar sannan ka yi azhar to yayi koda da gangani eh amma dai baka kyauta ba eh ba komai saboda ba sharadi bane eh can da an ga ce ya sake menene yawwa saboda sharadi ne yanzu nan sai dai a bashi zulubin sakaci jahilci na sakaci ko da ya kamata ya tashi ya karatu ya san matsalolin nan kuma bai ba to wannan yana da dan shi jahili zunubi biyu gare shi ga zunubin rashin neman ilimi ga zunubin bautar Allah da jahilci to kaga abin yayi yawa shi kan shi rashin neman ilimi zunubi ne don wajibi ne duk musulmi ya tashi tsaye ya sanya zai bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala to saboda haka duk sallar da lokacinta ya wuce in dai ka riga ka yi ta to ba a sake ta saboda mi khuruji waqtiha al-faragu anha fitan lokacinta shine da zaran an kammala ta kamar yanzu kaga muna alhamis to jiya laraba kila ana bin ka azhar da la'asar sai kai la'asar sannan kai azhar sai ka tuna to ai kai at-tankis to ba komai babu babu komai abin da ya saba a ce ka maimaita la'asar din nan saboda lokacin da kai ta kace assalamu alaikum an fita sabanin alhadira ita kaga lokacin ta yana nan in ba inda aka samu biqul waqti ba lizaka la yu'adu shay'un minha to shi yasa duk abin da ya shafi alfawaid in an yi su ba za a ce a saki su ba saboda ita lokacinta lokacin da an ka gamata inda dama lokacin ta na farko ya riga ya yi ya riga ya wuce ko to wannan shine karshen wannan mas'ala eh wannan mas'aloli ne masu muhimmanci da ya kamata a kula da su saboda yadda mutane ke tunanin sallah ta wuce haka nan Allah ta'ala ya taimaka sai mu takaita haka nan a dinga muraja'an masail din ɗaya bayan ɗai a wani sati sai mu tashi almasalatul rabi'a ko tartibul fawaid ma al-hadira سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته